الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da uku ga watan bulkada shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya je da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na ɗaya a suratul ahzab za mu tashi darasi na biyu a wannan sura mai albarka sura ta talatin da uku muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu kuma za mu tashi aya ta takwas bismillah ta bakwai ko wala
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا na'am ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما Allah madaukakin sarki yake wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahu fatina lokacin da muka rike alkawari da annabawa wato mithaqahum muka rike alkawarin su wa minka da kuma gare ka shi annabi alaihi salatu wassalam wa min nuhin da kuma annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa ibn maryam da annabi isa dan maryam Allah ya ce wa aqadna minhu hakika mun riga daga gare shi min sakan dalewa wato alkawari wanda yake mai karfi mai kaurin da su malai ke kullu ta'ala mukhbiran an ulil azmi khamsa Allah yana ba da labari a bisa ulil azmi guda biyar da ake da su ulil azmi min ar-rusul yake wa wasiyatul anbiya da kuma sauran annabawa annahu aqada alaihim al-ahda wal mithaq cewa Allah ya rike alkawari a gare su akan cewa wato yi ikamatu dinin la cewa za su tsaye da addinin Allah shine alkawarin da aka riga da waɗancan annabawa da aka ambata da waɗanda ma ba a ambata ma ba cewa Allah ya yi alkawari da su duka za su tsaye da addinin Allah wa iblaji risalatihi kuma za su isar da sakonsa wa tanasur wal istifaq da kuma za su taimake keniya kamar yadda Allah ya faɗa a surat Ali Imran وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين Allah ya ce wa in akaza Allahu bi saqan nabiyina katina lokacin da Allah ya riki kamar ayar nan tana ƙara fassara mana wannan da muka biya lokacin da Allah ya rike alƙawarin annabawa wanda alƙawari ya riga da cewa lama ataytukum min kitabin wa hikma cewa alƙawarin da zan riga da ku duk lokacin da na ba ku annabta na kuma ba ku littafi wato thumma ja'akum rasulun sannan manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum yana da gaskata abin da yake hannunku na wannan littafin alƙawarin shine ku yarda da tu'minun nabiyyi za ku yi imani alƙawari na farko ke na biyu wala tansurun na sannan za ku taimake shi qala aqaratu wa akhadtum ala zalikum ithri kun tabbatar kun riki wannan alƙawarin tabbas za ku yi haka qalu duka annabawa duka da waɗanda aka ambata ma da waɗanda ba ambata ba suka ce a sararna mun tabbatar za mu haka qala fashhadu sai Allah yake fashhadu to ku ce da wa ana ma'akum min al-jahilin lalle ina cikin ku ina ce ina tare da ku da masu shaidawa wannan ita ce aya ta wato da take ƙara karfafar abin da ya shafi alƙawarin da Allah ya yi da annabawa cewa duk annabin da ya zo kaga idan kace annabi ya yi alƙawarin zai zai zai taimaki addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Idris duka annaba duk wanda ka faɗa ta yi dini me dalili shine wannan ayar da muka biya ta Ali Imran dukan sun yi alƙawari akan za su yadda da annabi alaihi salatu wasalam kuma za su taimaka wa addinin sa to shine Allah madaukakin sarki ma da yake fa hadha al-ahd wal mithaq akhadha alaihim ba'da insaniyah wannan alƙawarin Allah ya yi rika da shi ne ya yi alƙawarin nan da shi ne bayan ya aiko su haka nan kuma wa nasarin bainihim ala ulai al-khamsa daga nan kuma sai Allah ya fitar mana da wayannan guda biyar din yayi mana bayani akan su wanda su ne ulul azmi yana rusul idan aka tambaye ka ayar da ta kunshi annabawa ulul azmi yana rusul wannan ayar ce ta farko wa ya akhadna min an-nabiyina mithaqahu wa minka ana magana akan annabi alaihi salatu wasallam kenan kaga shine na farko malaman tafsiri suka ce an fara kawo sunansa dan a bara jero wanda ya fi kowa matsayi to bayan an faɗi wanda ya fi kowa matsayi kuma sai aka koma a kan tsarin wato tsarin aiko daga wannan sai wannan amma ba matsayi aka bu ba bayan annabi alaihi salatu wasalam domin wa minka wa min nuhi da annabi nuhu kaga bayan wato shi ne fara zuwa a cikin manzanni wa ibrahim bayan sa sai annabi ibrahim alaihi salatu wasalam wa Musa da annabi Musa daga bayan su wa Isa ibn Maryam da annabi Isa dan Maryam kaga anan ba matsayi aka ba domin idan maganar matsayi ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa a wadannan ulul azmi din annabi Ibrahim shine abul anbiya ko wanda aka gani a sama ta nawa sama ta bakwai annabi Nuhu alaihi salatu wasalam an ganci a wata sama a lissafin da aka yi babu jiko to wa Musa annabi Musa sama ta nawa sama ta jida wa Isa ibn Maryam annabi Isa ba a sama ta ta biyu ta uku annabi Isa alaihi salatu wa salam wani ya ce sama ta uku ana a sama ta nawa aka gani shi da wa shi da annabi ya haya kaji ko a sama ta biyu ne a sama ta uku yawwa to kaga wannan aya sai magana akan ulul azmi aya ta biyu da take magana shine sai ka kowa cikin suratul shura da Allah yake shara'a lakum min ad-din ma wasabihi nuhan wallazi awhayna ilayka wama wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa ibn maryam anan kuma zaka ba ma jiro sa kai ba cewa shara'a lakum min ad-din ma wasabihi nuhan kaga annabi ruwa ka fara fada sai yake ne wallazi awhayna ilayka shi ma anan isara aka yi ai mun faɗa tun a farkon sura cewa Allah yana girmama annabi alaihi salatu wasalam duk inda ya zo kan sunan sa za ku ga ko dai isara idan za a faɗi sunan sa kai tsaye dai a yi wato sai dai idan sai dai a ba da labari a wajen ba da labari amma idan wani umarni ne ko abin da ya kama da wannan to ba a faɗin sunan sa wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wayannan sune ko wa isa ana ce musina wala zaka farra wannan su ne ayoyin da suke magana akan ayoyin da suka kawo ulul azmi a jere za ka iya zuwa wata sura ka gansa amma ba a jere ba amma idan a jere ne a wannan sura ayoyin guda biyu surorin guda biyu a azab da jura su kaɗai ne suke bayanin su a jere to Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wa akhadna minhum mithaqan ghaliza hakika mun riƙe alƙawari mai kauri mai ƙarfin gaske da gare yana yake liyas ala sadiqina an sidqihim dan ya tambayi masu gaskiya dangane da gaskiyar su wa adda lil kafirina azaban alima lalle Allah ya tanadarwa wato waɗanda suke ya dawo kafirai azaba mai radadi mujahid yace as-sadiqina an sidqihim shine al-muballighina al-mu'addina an rusuli waɗanda suke isar da sakonnin manzanni yadda wa adal kafirina Allah ya gane da kafirai azaban aliman ay mudian wanda take mai radadi fa na'u nashhadu anna rusula qad ballagu risalati rabbihim mu ko mun ce da cewa lalle annabawa gaba ɗaya su isar da sakonnin manzanni an sakonnin da aka aiko su wa nasau umama sannan sun yi nasiha ga al'ummomin sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود نعم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا شيئا وجنودا لم تروها نعم وكان الله بما تعملون بصيرا آمين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر مم.
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka ba da gaskiya udkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imomin Allah da yayi muku idja'atkum junudun ku tuna lokacin da wasu rundunoni ɗan haɗin gwiwa suka zo muku fa arsalna alaihim rihan sai muka aiko musu da guguwa wata iska mai ƙasa a ciki ga ƙarfi kuma ga zakoyi aka ta rika fada musu yi wa junudan lam tarawha da wata rindina da ba ku gani shine wa mala'iku kaga wannan ayi kace dalilin da yake nuna ma cewa ba yakin badal da uhud bane kawai mala'iku su zo aka yake haza ne dalili wa junudan lam tarawha da rindina da ba ku gani shine mala'iku sai Allah yake wa kana Allahu bima ta'maluna basira lalle ubangiji ya tabbata ya kasance basirar mai gani dan gani shi ma ta abu da dan gani da ababen da kuke aiwatarwa sai Allah yake yi ka tuna da lokacin da ja'uku lokacin da suka zo muku min bauki kun ta saman da kan zuwa duwan da ya taba zuwa maka ko Madina ya san cewa guri ne mai tsauri cewa akwai duwatsu sosai wani guraren a tafa ma kace a kawara ga hawa da saukani to sai Allah yake lokacin da suka zo muku min bauki kun ta saman da kan duwatsu kenan wa min asfala minkum da kuma kasa ta wajen kwadangaban nan wasu suka biyo ta nan Allah ya ce wa izzagatil absar ka tuna lokacin da idanu suka karkace wa balagatil qulubul hanajira zuka ga hake da suka kawo wuya wato ka za a cikin furgici a jijira zuciya ta zo kamar wuya kamar ta fita wa tazunnuna billahi zununa kuka rika yi wa Allah da talafi masu imani suna cewa to Allah dai wuce su da samu ba munafikai kuma suna cewa ga jina an ce za mu nasara kuma ga jinun mu ana ta dantana mana wahala shine wata zunnuna billahi zununa kaga idan Allah ya yi wa mutane jarrabawa sai kowa ya faɗa albarkacin baki da ake faɗa da masu fita daga musulunci da masu zama duk lokacin da jarrabawa ta zo haka ake da munafikai su fito da kansu mu'minai su tabbata akan imani ya shine wata zunnuna billahi zununa mala ce daga nan ya ce azab kai ne ya zumun shiga da kan wannan aya ya shine mala yake cewa ya qulu ta'ala mukbiran an ni'matihi wa fadlihi wa ihsani ila ibadihi al-mu'minin Allah yana magana dangane da ni'imarsa da falalar da yawa bayin sa mu'minin sai ina bi sarbi a da'ihim wa tu sai da biyar da abokan gabansu yaushe amu ta'allabu alaihim wa tahazzabu zalika amul khandaq lokacin da suka rika ziga wasu suka je suka hada yan maja a wannan lokacin wa zalika fi shawwal kana da kansu ne da hijira sun yi wannan ne suka rika zuwa suna ziga mutane a watan shawwal a shekara ta biyar a wata zantar da ya fi inganci to ba ko da suke kawowa da jabon jira ce shekara ta hudu amma da wajen da ya fi inganci shi ne a shekara ta biyar aka yi azab to me dalilin zama da yake wa kana sababu qudumil azab dalilin da yasa wannan rundunar ta zo shine anna nabaran min ashrati yahud bani nabir wata tawaga daga cikin jagororin yahudawan bani nabir dama yahudawa guda uku aka wato aka aka dara a cikin madina bani nabir banu kainuka da banu quraiba wayannan guda uku shine yahudawan da suka kewaye da madina yace alladina kanu kada ajlahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min almadinati ila khaybar wadanda annabi alaihi salatu wasallam ya kore su izini daga madina ya mai da su can khaybar khaybar guri ne to wanda minhum musallam bin abul hukayn daga cikin su akwai wanda ake kira sallam ibnu abul hukayn da sallam ibnu hishkam da kinana ibnu rabi'i duk wa'annan karaju ila makka wa jama'u bi ajrabi quraish sai suka fita wato suka tafi makka suka haɗu da jagororin manya-manyan ƙuraishawa wa annabu ma'ana harbin nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma wato suka rika jiga su cewa a je a yaki annabi alaihi salatu wa sallam sai yake kuma wa wa'aduhum min anfusihim an-nasra wal i'ana sannan suka yi musu alƙawarin cewa za mu yi nasara sannan kuma za mu agaza musu fa ajabuhum ila zalik su kuma waɗanda suke cikin maka kafiran maka sai suka amsa musu haka to shine fa ajabuhum ila zalik thumma kharaju ila gadfan sannan suka tafi gurin da ake kira wajen kabilar gadfan fa da'awuhum fastajabu lahum aidan suka kira su kuma suka amsa musu duk wancan jagororin guda uku da na faɗa shine Salat ibn Abil Hawqai da ibn Hiskam da Kinara ibn Rabi' shine jagororin maja suka ja su suka bin karka zuwa wayannan guraren wajen kabilu da kuma garuruwa sun da maka sun da taro kafaran Qurayshawa sannan suka tafi gurin kabilar Banu Gadfan kuma sun ziga su to shine yake gaya mana a yake cewa wato wa kharajat quraishin fi ahadithiha wa man jawa'a quraisha suka fito da su da kananan kabilu da wanda suka yarda da su wa qaidu mu Abu Sufyan Sakr ibn Harb a lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba shine komanda na wayannan kafiran Quraishawa wanda ake kira Sakr ibn Harb wa ala Gadban Uyayna ibn Hisn ibn Badr su kuma banu Gadban jagoran su shine Uyayna ibn Hisn ibn Badr wal jami'u qaribun min 10000 gaba ɗayan su da aka hada su sun kai kusan mutum dubu goma wanda suka haɗu suna so su je su afka wa musulmi falan ma ta a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wasihim amara almuslimin bi hafr alkhandaq yayin da annabi ya ji labarin dawowa wayannan mutanen su dubu goma sai ya ce to a zo a haka rami da ake kira gwalal shine khandaq sai ya ce wato ta haɗa haular madina ta gefen madina min ma ya dikiyar dangane da abin da ya shafi wato gabas gabashin Madina wa zalika min jarati Salman al-Farisi an yi haka ne da shawarar Salman al-Farisi sai ce ba amir al-muslimuna bi wa jadi musulmai suka yi amfani da wannan suka yi iya kokarin su wani kada ba abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam turaba wa hafara annabi alaihi salatu wasalam ya ya wato ya rika daukar kasa da kansa shi ba sannan kuma ramin mari shi aka rika hakawa wanda ya karanta yakin gwadalo zai ga akwai lokacin da aka zo dutse ba wani dutse yake ba zuwa annabi ya zo ya dafa shi ya masa bugu uku ya garwa sai gaba daya shine da ya bugu na farko ya ce to an bani wani hukumin guri kaza ya yi na biyu ya ce har sai da ya gama da shi gaba daya kuma yana yi yana gaya musu waidoji da zai karfafe shi wallahi laula Allahu ma hadarena wala tasallakna wala sallaina فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا علينا سنة كمان الجوائز لم بيتك sahabbai suna wannan aikin suna mai da baituka sannan kuma yana cewa Allahumma la aisha illa aishil akhirah ya ubangiji ba wata rayuwa in ba ta lahira ba domin gashi suna guri suna aiki kuma ba abin yunwa kamar yadda za mu ji wato nan gaba wannan shine abin da ya faru Salman al-Farisi ya bada shawara an yi wannan ba da yake wa kana fiha fari'atun zalika ayatin bayyinat dangane da haka wannan ramu akwai ayoyi bayyanannu yake waja al-mushrikuna fa nazalu kirkin madina qariban min uhud mushrikai da suka taho su dubu goma sai suka zauna wato da gabashin madina kusa da dutsen uhud wa nazala ta'ibatun minhum fi a'la wato abdul madina wasu da suka zo daga cikin wannan mutum dubu goma shi dai suka hau kan duwatsu suka tsaya a kan dutsen kamar yadda Allah ya faɗa in ja'ukum min fawqikum to kaga wasu akan saman dutse suka tsaya wa min asfala minkum wasu kuma suna kasa sai annabi alaihi salatu wassalam malam yace wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min almuslimin annabi ya fita shi da wanda suke tare da cikin musulmai wa hum na'u talatati alaf sun kusa mutum dubu uku shine adadin musulmi a wannan lokacin dubu uku wakila sabau mi'a wasu malamai suka ce su ɗari bakwai ne kamar ibn hajjin cewa ɗari bakwai ne zuwa da ya ce wasu kai dubu uku ba ba kwata kwata sabon da suka fita yakin azab a wannan lokacin to mafi yawan nan ba da ake faɗa shi ne dubu uku to amma bai a dubu uku amma shi ma wancan daga dubu goma zuwa sha biyu ake faɗa amma nan can da ya je ganci shi ne su dubu goma suka fito وأسندوا ظهورهم إلى جهة وجوههم إلى نهر العدو suka samu wani dutse suka je suka sa shi a bayan su dutse ne babba suna tinkarar abokan gaba wanda da wahala a iya biyo musu ta bayan dutsen sai suka sa dutsen a bayan su daga cikin dabarun yakin wal kandar wato abirun da yake dingi ma bainahu wa bainahu sannan ga rami an sai an an fasa shi an yi rami wani katon kwalba shi tsakanin su da abokan gaba sannan babu ruwa a gurin to shine ba ne yake yake ga mana yake to shine abin da walau ma'adu min annabi sallallahu alaihi wasallam wa zimmati sai yake wadanda waja'ala nisa'u wa zara'i fi aqadil madina wa kanat banu qurayza wa qa'ifatun min al-yahud law muhitun jarq al-madina yake su kuma kabilar banu qurayza wadanda suna cikin yahudawa ne waɗanda sun yi yarjejeniya da annabi alaihi salatu wasallam cewa su ba za su yaƙe shi ba kuma ba za su taimaka wa waɗanda za su yaƙe shi ba amma za mu ji nan gaba bayan annabi ya zo sai suka warware alƙawarin shi za a gaya ba bai wuce bai ba zai taɓa alƙawarin ya cika ba wanda annabi na gama a azab za mu ji a karatun nan gaba mala'ika jibril ya zo ce karka cire kayan ka aje a yaƙi mana mutai kuma abin da ya faru da banu ƙuran da kenan domin a dawo wanda aka yi yanzu a maja babu karan fari sai suka ɓoye banin nabi ne da banu kai ruka su suka yi sai kuma banu ga duban da ƙurayshawa su suka yi wannan gamayyar to su sun gaba a kan alƙawari amma ana zuwa filin gurin yakin kafin a fara annabi ya samu labarin sun warware wannan alƙawarin su banu ƙurayza to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana to shine yake wato ba zaman hadaba wa shadda al'amur daga nan ba al'amari ya girmama ya burin kasa shi za ya fada ya ayyuha alladina amanu kuru ni'matallahi alaikum idza atum zururi ya wanda suka bada gaskiya da Allah ku tuna nimomin da Allah ya muku lokacin da rindina ta zo muku yan gabayya fa arsalna alaihim rihan sai muka aiko musu da wata guguwa ta iska ne ta kuwa wa junudan da wata rindina ta malaiku lam tarawa waɗanda ba kwa ganin ta wa kana Allahu bima ta'maluna basira lalle wanda ya kasance ne gani ne da gani da ababan da kuke aikatawa in ja'ukum min mulkikum ku tuna a tuna lokacin da suka zo muku ta sama ku kan zuwa su wa min asfala minkum da kasa wa in ja'atil awzar da lokacin da idanu suka karkace kowa ya burgita wa balagatil qulubul hanajira duka ta suka zo wa ogoro wa tazunnuna billahi dununa kuka rike wa Allah da tazaki ya Allah ya ce na'am
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Allah madaukakin sarki yace hunalika ابتلي المؤمنون to a wannan gurin ne aka jarrabu mu'minai a wannan gurin wazulzilu yace aka girgiza su zilzalan mutakar girgizawa shadidan ne karfin gaskiyar da Allah daga jin wannan kalmar ka san wato an shiga wani yanayi ne ban mamaki da shine ma da yake maqadu muhasirina lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu qariban min jari sun zauna a wannan gurin suna masu tsare annabi alaihi salatu wa sallam da sahabbai tsawon kusan wata daya illa annahum la yusalluna la yusalluna ilayhi sai dai su wa'annan yan gabayyar ba za su iya zuwa su sami annabi da sahabbai ba domin wannan ramin da aka yi amma sun dade su kwana da kwanaki suna cikin wannan yanayi ولم يقع بينهم قتال باياتي با الا ان عمرو بن عبد الود العالم sai dai wannan wato mutum mai karfi da ake fada Amr ibn Abd wanda aka yi shi a zamanin jahiliya saboda karfin sa ko wanda suke kawowa cewa wai saboda karfin sa amma dai labarin da suke kawo shi cewa idan ya zo ya dora kamar sa akan fata saniya ko ko raƙumi idan aka tsini kaga idan mutum ya ai baka iya tsayawa akai ko to wai idan yazo ya saka masa haka akai aka daura igiya idan ya saka masa akan wannan fata aka daura igiya aka samu mabiya karfi 40 ba za su iya daine zuwa saboda karfin da yake ne to saboda haka shine amru ibn abdulwudi karfa ne dai wancan duk bayani ne da yan tarihi suka kawo amma dai yana da karfi saboda zai wahala duk karfin da zaka gara akan ba ta zaniya ba kamar ba kawai dai wajen mubalaga ne wajen kawo karfin su dama shi kuma ba hadisi ne zuwa kai ba labari ne kawai suke kawowa cewa haka karfin da yake amma dai zancen da yawa muhakkikun ma da su sun buta kansu cewa ba shi da inganci to saboda haka ibnu amr amr ibnu abdul al'amiri ya kasance yana cikin gwarazan mutane a jahiliya ya ce wa ma'ahu bawari babda abul khandaq kawai shi sai ka ga guri shi da wata tawaga yake ku zo ku bi ni kawai suka buɗe ta cikin wannan ramu suka shigo za su zo gurin annabi alaihi salatu wasalam wa khallasu ila nahiyatil muslimin kawai ta kawo inda gurin musulmai suke wala diba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khailal muslimina ilayhi sai annabi ya hada rubuna yake ku je ku tantare kafin ya zo gare ni saboda haka ana zuwa aka hadu a cikin rundunar da ya hada akwai sayyidina ali ana zuwa sai aka ce to single combat za a yi mubaraza za a yi sayyidina ali dan karami shi kuma kato ya fito karfan mutum ne aka ce fita yana zuwa to sai sayyidina ali mai hijima sai mai yaga bayan sun zo kowa ya tsaya ta kofi sai ya zaka tawo da wani yana juyawa sai kire maka amma idan a karbi ne shi suka ne ya kuma yin alƙarfi amma sai ba wannan dabara kafirai suka rika musulmai suka rika tabbara to sai wanda ya zo da zuciya tsore da suka gudu sai na alji ya kace wato amr ibn abdul ta hanyar wannan dabara sai shi ne yake cewa ba amara aliyar fa kare da ilahi annabi ya umarci sai na ali yau ta zuwa gare shi sannan ya kaje Allah ya kara masa yadda saboda haka wannan shine wato abin da ya faru dangane da wato sayyidina ali wato mu'minai ke shine waja wa hunalika filiyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida anan ne aka jarrabu mu'minai aka girgiza su mutukan girgizawa akwai Hudayfa bin Yaman Allah ya kara masa yadda yake cewa kuna inna Hudayfa bin Yaman inji wani daga cikin Ibrahim Tayyib ya kawo wani hadisi wanda hadisi ne ingantacce yake cewa wata rana muna wajen Hudayfa bin Jabal sai wani mutum yake da shi law adratu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam adantu ma'ahu wa ublisi yace da na zo zamanin annabi alaihi salatu wasallam tabi'i ne almajirin Hudayfa yake cewa da zamanin annabi aka yi ne yace da sai na yi yaki tare da shi fakana lahu Hudayfa sai Hudayfa yake da shi anta kunta tafa'alu zalik yace a hakan ya kalle shi yake wanda haka yace laqad ra'aytuna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya ba ce waye wallahi mu da zamanin annabi nazu yace ba za mu rika barin sa ya rika taka kaza ba daukar sa za mu rika sai waje da yace malam da kaza yace mana ba yace bari in baka labari yace wata rana ra'aytuna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailatul ahzab fi lailatin zata ri'in kadidatin wa qulin yace ina tuno wata rana muna tare da Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam a wani dare da ake tsananin sanyi yace ga tsoro ga yunwa duk ta hada ba wannan lokacin fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace amma annabi yace ala rajulin yati bi khabarin qaw yace waye ne ji ya kawo labarin mutanen nan nan wanda kafirai in maja waye ne kawo labarin ya je ya dawo ba tare da yayi musu komai ba aljanna ta tabbata gare shi wajen da yake wallahi ba wanda ya tashi a cikin yace annabi ya ci gaba da sallah cikin dare ne dare ya tsada annabi ya ci gaba da sallah ya kuma dago kai bayan ya yi raka'a biyu ya sallama yace waye zai je gano mun halin da suke ciki aljanna ta tabbata a gare ni yace kowa ya shiru yana so ya kwamfashi kan wannan da zuga kan nasa cewa kamar yadda ba wa kansa ce da za mu annabi ya zo da kaza wataƙila kuma da zamanin annabi ya zo kanin Abu Jahil ne Allah kuwa dan Allah ya fi sanin waye kai shi sai ya kawo kai to yanzu ma ba shiga daga kake ba annabi ya kuma yin sallah raka a biyu sai da ya karo uku ya dago ya ce wane ne zai je kamun labarin aljanna ta tabbata a karewa ma yace ga ni gaji aljanna yace wallahi ba wanda ya yi yace a sai da annabi da yayin da sallah ya tayi ya rika musu kowa yana zauna an hada hannu da kafa sai ce wai wannan sai ce ai wannan sai to wannan ba wai sai ce wannan kuje da yake ya rika bin mutane ɗaya bayan ɗaya kowa yake yana zuwa kai da sai ce wannan ku zai bari yace ina ji ya faɗi suna na na san wallahi sai ya aike sai ce eh shi ne yace ibnu da ba da yace shi ne ya rasulullah yace shi kaka da nuhu halin shi yace sai ne yace yace saboda kan wato kwadaitarwa da yanzu kuma umarni ne dan kwadaitarwa gonan da ake wanda yake so ya karba wanda baya so ya bai to suna ganin aljannan nan ba ba iya nan za mu same ta ba mu same ta a wani gurin ko kuma mun ma same ta a certificate din da yawa ya bi za su kai jini amma da ya ba da umarni wajen da ya ce ne yake amma da ga da idan ka je kawai so nake ka leko mu a so a cikin su duk yadda ka hango su ko a kowanne yanayi kiji kar ka taba kowa ka dawo kawai ko zai fata gidan da yamani yake nika ba a wannan yanayi yake ina zuwa na sada da na shiga cikin rundunar Abu Sufyan da shi da rundunar da mu dama shi ne jagoran gaba daya yace ina zuwa na zaura Abu Sufyan saboda mutum ne ne da tirar gaske kawai ke can ya kalli yanayin da yake gaskiya ban yadda mu ilmu bane kawai sai ce abin da nake so da ku kowa ya rike na kusa da shi ya tambaye shi sunansa ko zai da yake ne sauri ne na kama ku kusa da ni nake ya sunansa yake yake wa dan wani yake to kowa zai faɗi wani da kusa da ni yake da ya rike ni da wuri yake to da asiri na ya to yake muna cikin wanda yanayi ana haka yake sai da aka yi matakin da saboda sanyin da ake mu kuma kun gani abu su biyan yana jin tumi ya juya bayan sa yana jin tumi a cikin wani garwaji yace wallahi da samu damar da na sa kibiya ga nake a harbi yace amma annabi ya ce duk abin da muka gani kan mu komai in dawo ba da labari yace haka na dawo na zo na bawa annabi alaihi salatu wasalam ga abin da ake yace to mun shiga mun samu kanmu a wannan yanayi amma kai yanzu ka zo a baya kana wannan magana cewa da za mu za annabi ka zo daga jira ku sai kusan da haka wayannan ba su ne sahaba annabi alaihi salatu wasalam waɗanda suke shiga wannan irin takurawa Allah da kansa yake hunalika tuliyal mu'minu anan gurin an jarrabu mu'mini wa zilzilu an girgiza su zilzalan kabida girgiza wanda take mai karfi ka duba dai aljanna fa a yakin uhud wani sahabi da annabi yake da annabi yake ina jiyo kanshin aljanna a bayan uhud yace ya rasulullah yi min izini ku da ya kuda ya je nan da na kai mai shahada ya tafi aljanna amma nan gurin an yi tallan aljanna kowa ya ta kai to shi da malamai suke cewa iya yakin azabun ka kalla duk wanda ya taɓa farkawa zabai ba zai gaba da duniya lafiya domin ka ga aljannan nan da kowa ya yake faɗi amma saboda tashin hankali an ce wa zai je a maka za kowa ya ta kai saboda kurki to shine wadalika biliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida sai Allah ya ce وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستعجل فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wa in yaqulu al munafiqun katina lokacin da munafikai suke cewa wallazina fi qulubihim marad da waɗanda a cikin zukatansu akwai rashin lafiya da suke cewa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura ai ba abinda Allah da manzo suke mana alƙawari in ba rudi ba kawai wannan ai yaudara wai Allah da manzo su suke yaudare su da munafikai da wanda zukatan su akwai rashin lafiya a ciki suna faɗa wannan kalmomin sai Allah yake wa iskala ta'ifatun minhu kadina lokacin da wata tawaga daga cikin su take cewa ya ahla yasriba ya ku mutanen yasriba ina nabi yake damuna hayat riba wa hiya al-madina wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun ina ce wata yasri dan sunan ta ne ada yanzu sunan ta madina sai annabi yake suna ce wata yasri ba amma sunan ta madina wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun madina ta ba alkhairi gare ni na ma sun haka to shine ya ala yasri ba la muqama lakum ai ba ku da gurin tsayawa wainan inda kuka tsaya inda annabi yake gurin nan da kuka tsaya ba gurin tsayawa ba karka ke gura shine la buka malakum barji in kowa ya gudu kawai ku koma gida ku tsale ji a ce wai a tsale annabi alaihi salatu wasalam Allah yake wa yasta'dinu fariqum minhum an-nabiyya wata tawaga daga cikin suna neman izinin annabi alaihi salatu wasalam ta ina suna cewa inna buyutana aura wallahi gidajen mu ne ba kowa mata ko muka wani yara ba masu kula da gidajen wannan shine excuse Allah yake wa maliya bi aura kuma ƙarya take gidan nasu ba tsarara yake ba akwai kariya a cikin gidajen nan ai wato a al'ada annabi alaihi salatu wasallam in zai fita yaki yakan bar wasu hatta wanda za su rika wato da yake cewa wato tawatarwa a cikin madina ba ba a dadewa gaba ɗaya a fita ba a haka da wanda za su rika jan sallah ana barin su to amma in ka ce wai babu kowa gaba ɗayan gidajen mu an baki tsarara wa ba hiya bi aura Allah yake in yuriduna illa jarara ba fa komai suke so su yi fati su gudu kawai so suke su gudu duk wannan excuses da suke bayarwa na guduwa ne shine ibnu abbas yake cewa ai waɗannan da suke faɗa wannan kalmar shine hum banu harisa shine banu harisa harisa yake cewa buyutana wato naqabu alaiha tara muna ji tsoron kayan amfanin gonar mu da matan mu da yaran mu a je a yi mutu ba daidai ba shine maganar da suke yi amma wasu da suka ce a shine wato wanda ya faɗi wannan shine autu bin kaihi wai shine ba da wannan uzur yake cewa ai gidajen mu ba kowa Allah ya ce wa ma hiya bi aura ai laysa kama yake amun ba ba kamar yadda suke ambatawa bane in yuriduna illa jarara ba komai suke so su yi wa ba dai guduwa kawai sai Allah ya ce ولو دخلت عليهم من أقطارها كل مسجد الجنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا Allah ya ce walau dukilat min aqari hada an shige musu cikin garuruwan su ta kakanni ta manya-manyan gurare da an shiga ta kowane loko da sako sun masu ilil fitna wato da ce waɗannan kafiran za su zo su shiga su kukkuto su zo su same su yana kanariya ta manyan hanyoyi sun masu ilil fitna ta sannan roƙe su cewa ku zo ku dawo shirka shi ne alfitna ɗin wal fitna tu ashaddu min al qatl cewa su zo su ce kawai ku zo ku koma musu da kai ku koma kafirai Allah yake la'atawha ko la'atawha a ruwayar haushi a wanki kuma la atauha wato da sun karɓi wannan kiran a daidai wannan gabar Allah ya ce da kafirai za su zo gurin su ce da su kawai ku zo ku shiga shirka za su ce mun amsa zaman wa ɗaya wa ma talabbatu biha ba za ku ɓata lokaci ba shine wa ma talabbatu biha illa yasiran sai dan lokaci kan tare kaga ba wannan can kwana ɗaya ko biyu ko uku da mutum minti uku zuwa biyar ba sai to mun yarda dama za mu ce takar da mu je mu shine wa ma talabbasu biha illa yasira Allah yake wala qad kanu ahadullah kuma da sun kasance sun yi wa Allah alƙawari min kabulu tun da can na cewa ni la yuwalluna adbara ba za su juya baya ba an fita yake saba alƙawari magana biyu muna munafurci ne alama ce ta munafurci kaga sun yi wa Allah alƙawarin cewa ba za su juya baya ba an fita yake Allah yake wa kana ahadullahi mas'ula alƙawarin Allah kuwa abin tambaya sai Allah ya tambaye su akan alƙawarin da yake cewa ba su baya kuma me yasa kuka juya sai Allah yake ni كلن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Allah yake kun da ya mutu lan yanfa'akum al-firar guduwar da kuke so ku yi in kun yi wala ta amfana da ku ba in fararku kun har kun gudu min al-maut daga mutuwa wannan gudun dama ai ba ta san mutuwa ne idan suke so su gudu su bar annabi alaihi salatu wasalam a filin gwalado a filin yakin azab shine lan yanfa akum al-firar in fararku min al-maut in kun tashi gudu mutuwa ba za ku da wato hakan ba zai amfana da ku ba awil katil ko yakin kansa kuna so ku guje mar wa idan a yayin nan ko la tu mata'una ba za ku zauna ku dan ji wani dadi ba a duniyar ba in kun gudu illa kalila ba ti dan lokaci kankani kun innal mauta alladhi taduruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwa da kuke gujewa sai ta zo ta'addadat al-asbab wal mautu wahid wa man lam yamut bi sayfi ma bi ghairi duk wanda bai mutu da takobi ba ba gadansa ba zai mutu kana kwance a gida waqatil muri'in bi sayfi billahi afdalu amma a kashe mutum ba a bagen fama wajen jihadi ai shi yafi balala da mutum ya mutuwar tsato a ɗaki ba tare da yayi aikin alkhairi ba to shine wani mawaki yake kawo wannan cewa to kullun yan fa kuma da jiraru in farartu min al mawt ya mutu guduwar da za ku yi daga mutuwa ba za ta amfane ku ba awil katli ko yaki wa idan ayayin nan la tumatta'una ko da dai ba za ku ji daɗi ba ba za a ji da ku daɗi ba a doron ƙasa illa qalilan ba dai lokaci kankani kul sai da su manzon nabi ya asimukum min Allah waye zai wane ne zai tare ku gabar Allah madaukakin sarki in arada bikum su'an idan ya nufin tantana muku wani kubunan abu idan Allah ya nufin kawo muku wani abu mara kyau mara daɗi a cikin ku waye zai hana babu aw arada bikum rahaba ko yaso rahaba ta tabe su waye yake hana wannan shi ma ba sai Allah yake wala yajiduna lahum min dunillahi waliya ba za su taba samun wani majibincin lamari a gare su ba koma bayan Allah madaukakin sarki wala nasira ko mai taimako sai Allah yake قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا na'am ولا يأتون البأس إلا قليلا Allah yake kace hakika tabbas ya alamu Allahu al-mu'awwidi Allah ya san ɗan hana ruwa gudu shine al-mu'awwidi masu da da baya masu zuka mutane shine fassara mafi yanci ga ɗan hana ruwa gudu minkum daga cikin ku Allah ya san wal qa'ilina li ikhwanihim da wanda suke cewa ƴan uwansu alumma ilaina ku do gurin mu Allah yake wala ya'tuna al-ba'sa ba ta zuwa yaki illa qalilan in ba kadan daga cikin su ba da yawan su ba sa zuwa yaki saboda dabi'ar munafiki kenan da aiki alkhairi ba zai je ba kuma zai rika zuga mutane karfi sai Allah yake أشحة عليكم hmm.
فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تزول أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف فلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير wane ne أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم hmm.
وكان ذلك على الله يسيرا Allah ya ce a ce hajjan alaikum a ce hajjan ne na ashahi shi ne marwaci ko kuma a ce mai kwaɗi zumbuli don ya fi albashi ga kwaɗayi ga ruwa shi ne ashahi a ce hajjan alaikum sai suna masu tsananin ruwa a gare kuma aka ce za a fita yaki kowa ya kawo taimako zai ce ba su ne ba za su yadda su ba da kwabansu a tallafa wa addinin Allah ba shi ne a ce hajjan alaikum sai Allah ya ce fa idza jaa al-khawfu idan abun tsoro ya zo ra'aita yanzuru na ilayka za ka san suna ta kallon ka gaduru a ainihin idanun su na juyawa kallabi yusha alaihi min al-maut kamar wanda ya suma daga mutuwa kaga wanda ya suma idan sa kakkabewa yake wa ya ga za ka sun yi tsuru tsuru da idanu da zara abun tsoro ya zo kamar irin wannan na yan gwalalo da suka zo suka kewaye mutane suka hana mutane saka tsawon kusan wata daya za ga idanun su biya fito amma Allah yake bai da zahaba da khawfu amma da zarar abun tsoron ya tafi talaqukum sai kaga suna samun ku bi alfinatin da wata harasa sai dadin masu kaifi abun nubi za su tafa dan maganganu na ƙarya da kirri akan ku a ce hakan ala alkhair yanzu kuma sai kuma a ce hadin ta farko wa irin ta biyu bace yanzu kuma tsaban kwaɗayi suke abun tsoro ya tafi an samu ganima yanzu kuma kwaɗayi suke a san musu abin da aka samu shine a ce hakan anan an fahimta da jago shine a ce hakan anan kai suna kwaɗayin abin da kuka samu na alheri tunda abin tsoron ya ce Allah yake ulaika lam yu'minu waɗannan fa ba su yi imani ba kaga shi sai ake gaya muku sahabban annabi da yi bar duniya ya bari ba munafikai domin ga kina tun da ransa annabi yana faɗa cewa wayannan mutanen ba wato kura ce da fata akuya ulaika lam yu'minu to ya waɗanda suka annabi ya tafi ya bari har suka zama kalidobi za ku ce sun zama kafirai bayan ga waɗanda ake magana akan su in aka ce munafikai da su ake shine ulaika lam yu'minu ba Abubakar a ciki ba Umar ba Usman babu dalha babu ubai abu abu ubai da ibnu jara babu kaza babu amma duk kun saka su saboda tabewa kawai kaga wai ta tin annabi da dare yake ulaika lam yu'min su ne waɗanda wasu imani wasu abdullahi bin ubay bin salul da yan tawaga da su ake wannan ko din annabi ba duniya ba duk aka gane kuma har bayan ya bar duniya su ne dai munafikan kuma ire-iren su ne sai na Abubakar ya yaka amma waɗanda ba sa so su duniya ta zauna lafiya sai suka biya magana suka ce ai da Abubakar din da na ɗayan da na biyun da na uku su ma duk gaba ɗaya sun yi rinda na'am to shine ulaika lam yu'minu hakika waɗannan ba su yi imani ba fa ahbadallahu a'malahum sai Allah ya rusa ayyukansu kaga ya rusa wanda aka rusa wato aiki ga ai kaga gaba ɗaya ridda kenan ya fita daga musulunci wa kana zalika ala allahi yasira lalle wannan al'amari abu ne mai sauki a gurin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce na'am يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائهم ولو كانوا منكم ما قاتلوا إلا قليلا to kaga har yanzu dai hoton su da adireshin munafikai yake wada sai Allah yake ya hasabuna su waɗannan munafikai suna tsammanin al'azaba wannan rinjirar ta mayaka su dubu goma dan ya samu wata buwa har yanzu ba ta nan domin da Allah ya turo da wannan iskar ta rika daukar su kwanan da ta rika kafawa suna zuba raƙuma sai ana dafawa sai ta rika kifar da tukwanan a lokacin abun biya da yake kun ga wannan al'amarin ya fi karfin mu kowa ya tsaka duk suka gudu to su wayannan munafukan da suke cikin musulmi su ɗari bakwai zuwa tara ko dubu uku sun tsammanin cewa waɗannan rundunar suna da har yau sun tsammanin suna da to shi Allah yake wa in yajil azabu inda a ce wannan rundunar za ta dawo yawanci za su rika fatan law annahum baduna fil arab cewa za ka je munafikan suna cewa mu ina ma mun zama mu cikin tsoyawa ba mu biyo su ba da mun sani a kauye muka zauna kawai mu mu da kauye ne dan gidan mu shine law annahum baduna fil arab yasaluna an anba'ikum ne so su rika tambaya dangane da labarin su me labarin mutanen da suka dago shi jihadi abin da za su rika a gida kenan abin da suka fito kenan sai Allah yake walau kanu fikum Allah yake da sun kasance cikin mu'minan ba ma kadalu ba za su yakin kirki ba illa kalilan sai ka dan kawai sai dai kaga mutum ya dan leko ya koma amma ba za su yi abin kirki ba sai Allah yake na قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا amin ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
Allah madaukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillah alƙiƙa wato kyakkyawan abun koyi ya tabbata a gare ku dangane da sha'anin annabi alaihi salatu wassalam wato shine fi rasulillah uswatul ko uswatun a wata ruwaya hakika kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku liman kana yarjullah amma ga wanda ya kasance yana wato fatan haduwa da Allah wal yawmal akhir da kuma ranar lahira ko yake kaunar Allah kuma da ranar lahira wa zakara Allah kafiran da ne ambatan Allah da yawa sai Allah yake walam mara al mu'minuna al ahzaba yayin da mu'minai suka haɗu da wannan tawagar eh, rundunonin qalu tilka fi hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da wanzu suka yi mana alƙawari wa sadaqa Allah wa rasuluhu suka gaskata Allah da wanzu wa ma zadahum haduwa da wa'annan rundunar su dubu goma bai tsara mu'minai komai ba illa imanan ba sai imani wa tasliman da kuma mi kauya kun ga sabanin abin da wa kafirai da munafikai suka faɗa a can cewa suka yi ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura su cewa da Allah da manzo shi mana alƙawarin koyo ba sai ne ruhu to su kuma suka mai da martani cewa ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما haka bai dada musu komai ba sai imani da kuma mi kauya sai Allah ya ce من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما Allah madaukakin sarki yace minal mu'minina lalle cikin mu'minai rijalun akwai wasu mazaje da sadaku ma ahadullah alaihi sun gaskata abin da suka yi Allah a suka yi alƙawari da Allah a kansa sun gaskata alƙawarin da suka dauka wa Allah madaukakin sarki wa minhum daga cikin su man qadana abahu akwai wanda ya mi kauyansa amma yi masa shahada wa minhum man yantazir akwai wanda jira yake yanzu a kashi Allah yake wa ma baddalu tabdila ban canza ba ko da dai shine annabi ya faɗa a hadisi yace daga cikin sa akwai Mus'ab ibn Umayr cewa wanda man tsabana abu wanda suka mi kauyen su ga Allah madaukakin sarki to wa ma baddalu tabdila kaji abin da Allah yake ban canza ba canzawa liyajzi Allahu sabiqin Allah ya haka ne dan ya sakawa waɗanda suke masu gaskiya da gaskatawa bi sirrin da gaskiyarsu wa yu'azzibal munafiqina kuma ya azabtar da munafikai in za a yi ga dama au ya tuba alaihi ko ya tafi tuban sun in sun tuba inna allaha kana ghafurur rahima lalle ubangiji ya tabbata mai gafara rahima kuma mai jin kai sai Allah yake ne وَأَخْزَى اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأكلون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا Allah madaukakin sarki yace wa raddallahu alladheena kafaru bi jaybihim ubangiji ya ji yawa da kafirai wato bakin cikin lam yanalu khairan ba su samu alkhairi ba ba su samu wani abin da yake zai dada zai dada musu ba وكفلناه المؤمنين القتال حقيقة أن يا إسر ومؤمنين دنجني بياكن ومن يا تورو الجنودا لم تروها kaga na farko ba yakin ba domin an tura iska sannan kuma an tura malaiku to shine wato kafallahu almu'minina alqital Allah ya isa wa mu'minai yakin wa kana Allahu qawiyan lalle ubangiji ya tabbata mai karfi azizan kuma wanda yake mabuwayi ya Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana wa anzalal ladina zaharuhum sannan Allah ya sako da waɗanda suka agaza musu suna taimaka musu min ahlil kitabi daga ahlil kitabi kamar banu qurayza waɗanda suka agazawa wato su su ƴan mada min ahlil kitabi min sayatihim da ganu daga ganuwoyinsu Allah madaukakin sarki ya sauko da su daga ganuwoyinsu wa kadaba fi qulubihim ru'ba Allah ya jiba musu tsoro fariqan taqtuluna wata tawaga daga cikin su ka karkace su wata asiruna fariqan sannan kuma ka riba ce wata daga ciki wa aurata kuma ardahum sannan ka zaunar da su a cikin gonakin su wadi yaran da gidajen su wa amwalahum da dukiyoyin su wa ardan lam tadauha da kuma kasar da baku taba takawa ba wa kana Allahu ala kulli shay'in kabira lalle Allah madaukakin sarki ya tabbata kadiran ne iko ne akan komai ko shakka babu nan yana buƙatar yi bayani domin wannan ayat tana bayani akan banu kurai da yadda annabi alaihi salatu wasallam ya gaba da azab ya koma nan kuma tun da za a ga mun lokaci yayi ina ga za mu tashi daidai wannan waradan lahu ladina kafaru bi gairin zati ne zuwa abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana ina roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da zubobin sa madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu yi gungunta Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu yi gungunta mata waɗanda suke mana gaskiya da hanyoyi na alheri Allah ya biya mana bukatun iyayen mu da suka riga mu da gaskiya Allah da kansu da gafara idan ta mula ta samu cika da kai da imani muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da zubobin sa madaukaka kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya waɗanda suka yi jarabawa Allah ya taimake mu masu sana'a da kasuwanci Allah ta agaza mu muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa waɗanda suka sako aure a gaba da wannan aure su kuma a gaba Allah ta shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu iko guje mata Allahumma salli wa atina ila ta'ati wa la tahina ila anfusina tarfata ayni aw qalla billahi صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين